الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga littafi can ka ɗauko akwai sabar dani yana can sai ka ɗauko babun fi salami babi game da hukunce-hukuncen sallama me hukuncin sallama ga shari'a mi an matsayinta sannan yaya ake yin sallama wal isti'zani da kuma neman izini domin Allah tabaraka wata'ala ya hana ka shiga gida wanda ba naka ba sai an yi sallama an nemi izini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala illa ku ala wa tusallimu ala ahliha kada ku shiga gidaje waɗanda ba naku ba sai kun yi sallama sannan kun nemi izini hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu sai kun nemi izini wa tusallimu kun yi sallama ala ahliha ga masu gidajen sai ya ce assalamu alaikum sai ya amsa wa alaikum assalam sai ka nemi izini in shigo wa idza qila lakum udkhulu fadkhulu eh ya ayat take wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum in an ce ku koma in shigo an ka ce a'a to kun ba zanna za ka yi bakin garka kana jira ba to sai ka tahiyarka kawai ya nuna shi mai gidan yana da uzuri shi wannan na nuna kun ba dole in ka yi sallama sai mai gida ya hito ba yana cikin uzuri to hukuncin sallama da neman izini waɗannan duwajibai ne sallama in za a haɗuwa in an ka haɗu tsakanin musulmi da musulmi sallama ta gaisuwa sallama ita ce gaisuwar musulmi wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha in an kai sheku da gaisuwa gaisuwa ta musulunci ita ce sallama barka da kwana barka da yini wannan al'ada ce ba gaisuwa ce ta musulunci gaisuwa ce ta al'ada gaisuwa ta musulunci wadda ay universal ita ce assalamu alaikum ita hausawa ke yi ita fillani ke yi ita yarabawa ka yi musulmi ita ibu musulmi ka yi ita larabawa duk ƙabilun duniya ita ce gaisuwarsu ita a universal gaisuwa assalamu alaikum amma barka da yini kaga al'ada hausawa ce ina kwana al'ada hausawa ce sabahul khair sabahun nur kaga shuku al'adar laraba al'ada kenan to a yi ta addini wadda a shari'a ta yi umarni sannan a yi ta al'ada ba a hana ta al'ada ba amma bayan an yi ta addini amma a mai gurbin ta addini ta al'ada babu sallama iyaka an ka haɗu barka da kwana amma ka kwana an kwana lafiya to wannan an yi laifi an baddala al'ada an baddala addini da al'ada amma bayan an yi ta addinin to babu laifi a yi ta al'ada wannan ina kwana ya kwanan iyali wannan bai da illa amma kakka ina bahilla ce kayan shi bahilla ce komi yaya kaji yaya awaki komi sai ya tambaya na fata kun bai fahimta shi ko balarabe in kana biɗan bala'i tambaye shi ya iyali ne to ka biɗi bala'i ka tambaye shi komi a banda iyali ne maganar mata mironka da ita balle ka tambaya shi to Allah ka ga ya nuna al'ada ko waɗanne da taso al'ada to a batta al'ada a dawo ta aita addini in an yi ta addini wannan babu laifi sai a yi ta al'ada to hukuncin sallama sallama da ta in musulmi ya haɗu da musulmi kamar yadda hadisi ya tabbata mun karanto shi munasabobi da yawa haqqul muslimi alal muslimi khamsatu ashiya ga wata riwaya sittatu ashiya duk sun inganta haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa shidda ne na farko idza laqitahu fasallim alaihi in ka haɗu da shi kai mai sallama ashe yana cikin haƙƙi in ka haɗu da musulmi kakkau da kai yakkau da kai kun ci haƙƙin juna sai kun shari'ar juna gobe kiyama haƙƙi ne a yi sallama sannan kuma in za a shiga gida shi gida ko da naka ne ka gida wai wani naka sallama kamar bako ko gida na babu kowa ciki illa mahaihiyarka ko matarka ba ya kan mallaka annan ba gidan kuna ko gidanka ne matarka a ciki ka rige ko mahaifiyarka a ciki ko gidan yayarka ne ko na yayan to a yi sallama sai an yi sallama sannan a shiga to wanda ba naku ba wanda ba a yi ma izini ka shiga ba shi a bayan ka yi sallama sannan ka nemi izini amma shi gidanku ko gidanka wanda an kai ma izini ka shiga babu neman izini sallama kawai an ka ce ka yi hikimar sallama saboda an shar'anta sallama ne saboda idanu gaba zara misali tsohuwa ta yi ta dan abin ta sha iska sai ka faɗa mata riƙes kaga sai ka ga abin da bai kamata ha gani ba ranka ya ɓaci na ta ya ɓaci to gudun wannan an ka ce a yi sallama in ka yi sallama sai ta gyara zamanta sai ka shiga lahiya lauba babu kowa rike da girma ne ina fatar ka don a kaka ce ai gidanmu ne ka faɗa ɗaya haka dan kamar kurma a a yi sallama in kun ka yi sallama to ba za ku shiga tare da shi amma duk wanda ya shiga gida bai yi sallama zai shiga tare da shaidan shi yasa ba daɗewa ba in mai gida ne za ka je rikici ya barke tsakani ne da uwar gida tare da shaidan sun ka shiga kamar in za ka ci abinci ba kai bismillah ba za ku ci tare da shaidan ko miyo abincin nan za ka canye shi bai kwashe ka ba don tare da shaidan kun ka ci amma in ka ce bismillahi to an haramta duk abin da an kan ambaci sunan Allah ga shaidan in ma kammance da farko baka yi bismillah ba kuna ci tare in in ka tuno sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu sai ya amayo duk abin da ya ce tashi ba ka wuri ina fatar kun fahimta don haka inda duk za ku shiga gida ku yi sallama sannan sallama ana yin ta saboda waɗanda a cikin gida ashe kenan ba cikin zuciya aka sallama ba muna tare wani kodin masallaci ba an shar'anta yanzu in muna nan wanda ya shigo ba an shar'anta baya ya yi addu'a shigowa masallaci an shar'anta ya yi mana sallah ai musulmi ya iska ma ba dabbobi ba sai ci assalamu alaikum sannan ya zauna me an ma'ana sallamar da ya yi mana ya zo mana cikin aminci sannan muna nan muna karatu hitsari ya kama mutum ko kila kamance fensilinka cikin aljihun mashin ɗinka za ka hita ka ɗauko ka dawo kuma an shar'anta in ka tashi kuma ka ce assalamu alaikum kahin ka fita wayannan duk suna cikin sunnoni matarukai waɗanda an bari sai ga mutane an ƙara sallah hunga hunga kan maji takaicin mutane sun hita sallama za ka yi kayan ka hita me an ma'ana sallama da za ka yi na bakku cikin aminci aminci ne ake roƙon mu mutane annabi sallallahu alaihi sallama mun yi cikin riyadu salihin hadisan abu dawuda yace daidai da icce ya shiga tsakaninku ko gina ko wani dutse yan aka koma haɗu a koma sallama kaga to yana yi sallama ɗazu ka tashi ka yi ɗahara to kanka in ka dawo sai ka koma wata ta farko ba ta wagga ta biyu da za ka yi ba haka duk mun yi cikin da yadda swali na ya ka bi abba a yi don haka abinda a sunna wanda zai shigowa sai ya shigo da kafar dama masallaci ya yi addu'a shigowa masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma gafirli dhunubi waftah li abwaba rahmatika sai ya shigo in ya shigo sai ya ce muna assalamu alaikum ba shigowa ɗaya zai samu riya zanna ba ai ba dabbobi ya iskan mu ba hakan ga illa lura ta kan ma za ka hita kuma in ka tashi ba sai ka kai bakin koha ba a'a da ka tashi sai ka ce assalamu alaikum in ka zo bakin koha addu'a fita masallaci za a yi muna tare sai ka hita da kafa hagu to daidai da ladubba na shiga da hita masallaci an kasa kiyaye kuma ba wai cikin don ba a sani na ba iyaka dai saboda raunin zuciya raunin imani da a cikin zuciya Allah ya shirya da mu sai ga mutum ya zo hita masallaci ya hita da kafar dama ya zo shigo ya shigo da kafar hagu zabban takaici Allah ya shirya da mu to shine yace babi game da hukunci hukuncin sallama wal istizani da neman izini kafin ka shiga gida wanda ba naka ba in shigo in an ce eh sai ka shiga in an ce a dakanta ka dakanta in an ce a koma sai ka koma zalika azka lakum yafi muku tsalki inji Allah wata naji da hukuncin ganawa munajati munajati abinda an munajati shine siri yanzu nan wani na sun ya faɗi maganar da bai sun saura su jiya sai ya ja wani su yi siri to ya me a hukunci hukuncin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan ko hadda zuwa ƙarshe Allah ya kawo magana game da ganawa to haka annabi ya sa dokoki game da ganawa ana zanne mutum uku biyu suna son su gana su bagwada annabi ya ce baya halatta ku bari sai kun samun mu wannan dan uwa kun zan ku hudu sannan biyu su su gana amma biyu su gana su bagwada to sun ci hakke ne don duk abin da za su yi ɗauka ya kai magana ta ta za su yi dole rai ne ya ɓaci an hana hakan ga jama'a muna mu goma tara kasun su gana banda mutum guda to shi ma an hana ina fatar kun fahimta da sauran dai hukunci-hukuncin ganawa dai wal ƙira'a da hukuncin karatu ya ake karatu wadda'a da kuma addu'a wasu addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai kawowa du'a'us sabahi wal masa'i wa du'a'un naumi wa ma ila zalika wa zikrillahi da kuma ambaton Allah wasu abubuwa na azkar wal qawli da kuma magana fi safar cikin halin tafiya za a yi magana game da matafiyi me ladubban matafiyi mi an ka so waɗanda mai addu'o'i an ka so ya yi sannan me an ka so ya kiyaye mi an ka so ya aikata hukunce-hukuncin matafi magana game da hukuncin tafiya to waɗannan abubuwa su za a tattaunawa cikin wannan babin insha Allah Allah taimaka mana ya ce wa raddu salamin mai da sallama ‘yan an yi ma sallama wajibin wajibi ne wal ibtida'u bi amma fara ta sunnatun sunna ce muraggabun fiha wanda ake kwadayin lada cikin ta fara sallama musulmi in ya hadu da musulmi dan uwa ne ya mai sallama wannan sunna ce mustahabbiya amma in an yi ma sallama ka mai da sallama na wajibi ne kaga ashe mai da sallama ya hiyanta karfi amma kuma shi ma wancan ko da yace muraggabun fiha shi ma wajibi ne tunda annabi ya sa cikin haƙƙin musulmi akan musulmi sai da dukkan ci haƙe ne yana biya ka haƙe ko bai biya ka ashe ya tahidan mustahabi ya zan wajibi wajibi ne ka ba musulmi haƙe ne don haka da yin sallama in kun ka haɗu da yan an yi maka mai suwa duk wajibai ne ga zance mafi inganci don yana cikin haƙƙin musulmi akan musulmi to yanzu mun ji hukuncin ta ko mai da sallama wajibi farawa da ita sunna wadda ake kwaɗayin lada wannan shine hukunci to yaya ake yi kaifiyarta ya ce salamu sallama an ya ƙular rajulu a rajulu nan ba ana nihin namiji ba namiji da mace sai ka a fasara mutum kaga an ka ce mutum ya kunshi maza ya kunshi mata duk da ya ga wani ƙauli wani na cewa mazaje da mata wani babban baɗi in ya zo ya ce ku saurara mazaje da mata mutane da mata sai ya ce mutane da mata kenan maza su an mutane mata su mata na to wasalamu yadda ake sallama an ya kular rajulu mutum ya ce assalamu alaikum wannan shine kaifiyar sallama ba ina kwana a mun yi ne ba ina fatar kun fahimta gaisuwa ta musulunci shine assalamu alaikum me ma'anar assalamu alaikum aminci ya tabbata akan ku kaga addu'a ce waya kular raddu shi ko mai mayarwa yana cewa wa alaikumus salam kaga ya kara da wawon dama shi a abin da Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin in an gaishe ku da gaisuwa ta musulunci an ce muku assalamu alaikum fa hayyu bi ahsana minha kuma ku yi gaisuwa da wadda tahi waccan ya ce assalamu alaikum sai ka kara wa alaikum ka ka kara da wawan ko nan dai ka tsaya ka yi kari in ka kara da wa rahmatullahi fa hasanun in ka kala kara da wa barakatuhu fa hasanun mun karanto cikin riyadus salih shi ma hadisan abu dawuda annabi yana zaune da sahabbai sai wani sahabi ya zo ce assalamu alaikum in ka amsa wa alaikum assalam sai annabi ya ce lada goma sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kara da rahmatullah annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah annabi ya ce lada 20 kaga assalamu alaikum goma wa rahmatullah goma 20 kenan wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu annabi ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce lada talatin assalamu alaikum goma wa rahmatullahi goma wa barakatuhu goma lada talatin kenan to in kace amin ina yini ko ina kwana lada nawa gare ta ita ko ko guda daga al'ada ce don haka ya zaka bari abin da adda lada kai wannan duk yadda ko kiya da mutum ya ce ma assalamu alaikum kace wa alaikum assalam shikenan sai ka ji wani kololo ya fada ma kaga gaba ta kare mutane masu gaba da zarar an yi sallama gaba ta kare ina fatar kun fahimta sallama ta hidda masu gaba daga gaba aw ya kula ko ko ya ce salamun alaikum ko ya ce assalamu wa alaikumus salam ko ku ya ce salamun alaikum kaga salamun da na kira in ka sani kira babu ma'arifa sai ka cire alif da lam baka cewa assalamun alaikum ba a hada ma'arifa da na kira hakan ga in ka samu arifa kuma baka yin nikira baka cewa assalamun alaikum in dai kana son ka yi tanwini nika sun cewa in kana son ka yi tanwi kamar sai na kira to sai ka cire ma'arifa sai ka ce salamun alaikum in kuma baka son ka yi tanwi kana son ka sa ma'arifa sai ka ce assalamu shi kuma in ka sa ma'arifa ba za ka yi tanwini ba ba za ka ce assalamun ba muna tare ko ka ce kama ƙila lahu kamar yadda an ka ce mai wa aka taru mayan ta hissalam mafi yawan abin da sallama ke tukewa ilal albarkata zuwa ga albarka kenan akwai kalmomi da ake faɗi na sallama to tsololuwarsu zuwa ga albarka mi an ma'ana an ta ƙula fi raddaka ka ce ga mayarwarka in mutum ya ma sallama ka ce wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ka ƙare da wa barakatuhu shine wa aktharu ma yantahi salamu ila albarakati kaga sunan sun ka tsaya amma hadisi ya tabbata Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafin Tarihul Kabir kuma Albani ya inganta cikin silsila cewa wa magfiratuhu ita ma ta tabbata ga maisuwa mutum ya yi masallama assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu ga maisuwa amma ga sallama ba a cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfir a mai maisuwa zai kara da wa maghfiratu ya tabbata wala taqul kakkace firar duka ga mayar wakka in an kai ma sallama to in za ka mayar kakkace salamun lahi alaika kun san wasu na faɗin haka nan ko salamun lahi amincin Allah ya tabbata alaika akanka kaga ma'ana ne ma'ana tai guda da assalamu alaikum muna tare wanga ma ya fi kammala don wancan ba an baji suna Allah ba assalamu alaikum ɗaya an kace amma na an ba salamun lahi alaikum to amma sai ya ce kakka waɗi haka nan don me saboda bai zo ga nasti ba sallama ibada ce to abinda mafi yawan mutane ba su ga duk abinda a ibada ha tauƙifi ne abinda a tauƙifi ba a yi ne sai yadda an ka samu ga shari'a sallah da bakin kabbara harama har assalamu alaikum ibada ce don haka duk abin da ba a samu ga shari'a ba to ka sa shi cikin sallama saboda ra'ayinka wannan ka yi ƙari ga ibada an yi ƙari ko ba a yi ba don haka ku yi a sallah ibada ce abubuwan da annan kuna kuna ganin su ba komi ba ga sallah ƙari ne kuke yi cikin ibada ga suna abubuwa zayyawa kuma har sun zan kamar shari'a ma ko waɗanda shari'a na ce a yi ba a nacewa ga yansu bisa ga waɗanda da aka yi ɗebe taguwa da baya ɗaya an ka taso daga ruku'i yanzu ya zan lazimi ma yana cikin ma abin da ke sa mutum dole ya karkace hannu nai bai iya daidaita kafaɗu na ya daidaita haka ya tsaya stari sai ya ɗan karkace don ɗan an ka taso ya ɗan samu dama wai ni hayyau hikima yadda taguwan nan da baya abban sai me hikima yin haka nan abu ya zan kamar shari'a yan an ka ɗauko gane abin naka nufi yan an ka ɗauko ko daga ruku'i ga kowace raka'a sai mutum ya sa hannu ya haida tagwace da baya mina na haka yasu in ka tabbata can liƙe mi a illa gare ta sannan in baka in kana ganin kamar ɗoyin ka aka kallo in baka so don mi baka sa babbar riga ka rufe abin ka yadda ba a gani ni ba san hikimar yin haka nan ba muni bo na kwarai an ga hakanan don ni abin da naka dauka muna na zato ne kakawa na baya gare ka cewa doyin ka annan suna ka yanzu cikin sallah haka lun doyin wani kuma to in kai bo tsoha dan da kai bo tsoha shi ko eh eh a to ai ka hansu yi botso na baya gare ka kana rigan su yi baya da kyau ƙari ne kuma ga kowace raka'a sai an yi haka nan ga kowace raka'a ga kowace sallah kaga kenan tun daga ga kowace sallah sai a yanke ya zan cikin ayyukan sallah ta yanzu daga wata sabuwar bida'a kuma kadiba nan ba tiles na ba kullun sai an share shi an goge an yi mofin kullun baka da tsayin bancin kasar da aga tabarmin can baka tsammanin wata kasa nan ga kullun sai an share shi to jiya ne ya sallah kusa ga wani inda duk an kai sujuda an ka dauko sai yayi haka ga kowace kowace raka'a sai haka nan sau biyu don sujuda biyu akai to sai da an ka dauko sai yayi kaga har ya zan cikin ayyukan sallah kenan ga kowace raka'a sai jiyar da mangariba na ga wani yayi haka nan nace to wata sabuwar sallah ta ga an ka samu kuma kuma abinda adda ciyo wani da gani ne shi ma wani zai kama don ka san banna ta hi saukin kwaikwayo yanzu inda sunna ta to sai an yi ta maimaita hadisin nan kafin mutane amma tun da banna ta aikin shaidan ne wani na gani na shi ma yanzu ya kama yin hakan ga kakkaɓe hannuwa don Allah wace ƙasa an ga tiles ɗin gada za ka cewa in ka ɗau huku daga zuwa sai kakkaɓe hannuwanka wace ƙasa a wurin nan kaga shaidan ɗaya ne ya dai samu wani rabo ya sa ma wani abu wanda zai rage ma ladar sallarka don haka mutane su duk abin da a ibada babu ƙari gare shi in ka yi ƙari sai Allah ya baka da abinka duk wani aikin ibada an karaba bid'a gare shi to ya aikin nan ya koma kala adam yana nan cikin wasiqatul ikhwan mun karanto shi Allah ya shirye da mu to ina yake hmm to ina muna muka aje shine yace walla ta qulfi raddaka gamai suwaka in ayi ma sallama in zaka mai kakkace salamun lahi alayka bai zo ga nasi ba in an kai ma sallama faruddu bi ahsana min haku mai da mafi kyawu da gare ta aw ruddu ha koko ku mai da irin wanda an kai ma ya ce ma assalamu alaikum kace mai assalamu alaikum salamun alaikum kai ma kace mai salamun alaikum ya halatta in ka kara ko da wawan ka kara yafi kyawu in ka kara da rahmatullahi ka kyauta in ka kara da barakatu ka kyauta in ka kara wa magfiratu duk dai karin lada ne muna tare don haka yanzu wani na haduwa da wani ya zamba su yi sallama ba a yi ina kwana a'a sallama za a fara yi wa idza sallama wahidun yanzu in an kace sallama shi'ar ne nawa tsakani da Allah cikin bangarorin musulmi na Najeriya sallama dabi'a ce tawa gawa ta zam dabi'a ga ga ahlus sunna ma dalla haka ya ana maganar la ilaha illallah tsakani da Allah dabi'a ce ta suwa ta yan dariƙa sun yi ‘yan izala faɗin la'ila daɗa ‘yan su yi aiki dai ɗin kasu yadda sun dai faɗi su faɗi daidai ko kasu faɗi daidai wannan kuma daban dai amma dai sun hilli zimtatta in kan ga gungun ‘yan izala hirata a kai waya za sallama wahidun in mutum guda zai yi sallama in mutum guda ya sallama min aljama'ati ga jama'a a jazza'a anhum da cikin jama'a a jazza'a anhum ya isar musu ya isa daga gare su da hukuncin sallama yanzu ba ga munan ba sai mutum uku sun ka taho tare in gudansu ya yi sallama to ya isan masaura amma da kowanninsu ya yi da ya yi lada don kowanninsu ya samu lada amma in guda da cikin jama'an nan ya yi mun ka amsa mai to ya isan masaura ba su yi laifi ba muna tare amma kuma shi ɗai ya samu lada sallamat hakan gada wani ya shigo ya yi mana sallama in mutum guda da cikinmu nan ya amsa ya ɗauke mana laifi na rashin amsa amma kun ba wanda ya samu lada sai shi wannan da ya amsa madalla kamar yanzu wanga da ya shigo ya yi sallama to in mutum guda da cikinmu ya amsa ya ɗauke mana laifi ba a cewa ba amsa mai sallama ba ya isan masaura amma kun ba wanda ya samu lada sai shi wannan da ya amsa don haka ashe ya kyau kenan in mutum ɗari sun ka kowa ya sallama hakan ga kuma in mutum ɗari an kawa sallama kowa ya amsa dama sallama tana cikin abin da ke ƙara soyayya in mutum goma sun ka amsa kallon guda bai amsa za ka to wani kila ko wani abu ya ka ji game na ga bai amsa minsa amma kaga in kowa ya amsa shi kenan wannan dama da aka ba shi dan ya shiga cikin zuciya su wasi an an ruhe ta muna tare amma dai in guda ya amsa daga jama'a to ajza anhum ya isar musu waka zalika hakan ga in radda wahidun minhu in mutum guda ya mai da sallama daga cikin su shi ma ya isan masaura amma kun ba wanda ya samu lada illa shi da ya amsa muna tare to sai la dubban sallama wali sallimun rakibu yan an ka haɗu wani na hayi wani na ƙasa wa an ka ce ya fara sallama wali sallimun rakibu wanda a hayi ya yi sallama alal mashi akan mai tafiya ƙasa don mi da an ka ce wanda a hayewa mai taya ƙasa saboda cikinsu wa abbabba wanda a haye ma da lato don a cire mai girman kai sai an ka ce to ya fara wanda a ƙasa sallama amma da wanda a ƙasa ya fara mai sallama ya yi laifi bai laifi don hadisi ya tabbata in musulmi biyu sun ka haɗu mafificin shi ne wanda ya fara sallama wannan ladabi kenan amma kuma da an saba mai yanzu in mutane sanda duk mutane sun ga wanda ya hishi a wanda ya fara sallama yanzu kamar waya in mutum ya bugo ma waya kamar da kai da shi wa'adda haƙƙi ya sallama shi da ya bugo don kamar shi ya taho shi ya kamata in ya bugo sai ce assalamu alaikum kai kuma ka ce wa alaikum assalam to yanzu kaga shedan ya shiga hello na yi ta tambaya wai da hausa mi an ma'ana hello tun dai ba kalmar hausa ta ba ko don Allah wanda ya san ma'ana hello ya faɗa mi an ma'ana hello don mi haka unwani da kalmar da ko ma'anarta baka sani ba to lada nawa aka zama yance hello sannan gawa an ka samu hello ga arna mu abinda assalamu in musulmi ya haɗu da su ba su yi sallama don haka in kan buga mai kai assalamu alaikum sai iya cewa alaikum assalam to in ana buga ma kana ɗauka sai ka fara yi ka yi laifi ba kai laifi sai ka ce assalamu alaikum wanda ya bugu mai cewa alaikum assalam makasudi dai a dai ya sallama duk inda annabi ya umarni da sallama ku diba kowane hadisi kalma guda annabi ka umarni da ita ifsha issalam ifshu salama ifshu salama watsawa abinda a watsa ko ina ta kai don haka shi annabi abinda yake so a yawaita sallama akan haka abdullahi dan umar abdullahi dan umar ne shi tashi ya kai bai sai bai sai su ya tafi kasuwar garin su ya zo kasuwa yawa mutane sallama ɗaya dawo ran ne ce ma almajiri ta mutai ka zo ya ce kasuwar ga kullum mu zo baka sai baka sai don Allah mu samu ya ce ka tashi mutai mai katon ciki don Allah baka sai hikima yi ba dama katon ciki gare shi mai katon ciki sai aibata ai saboda ya saba musunna ta mutai mai katon ciki annabi cewa a watsa sallama to ina za mu watsa ta ina mutane suke zayya inda za ka watsa ta in ba kasuwa ba can da mutane suke zayyawa amma mutum ya taho ya kungume baki kamar mai jin takaicin mutane bai iya mu ko ya sallama ciki ciki kamar bai son yi dama sallama kanka kawwa ko waɗanda ka iskan mazakawa to me uhanin ka yatta yadda ba su jin abin da kace kai sallama ba su jin abin da kace kai abi gunguni gunguni kamar baka son yi so sai da kai da san tunda ba da abin kunya bace so aka yi kowa ya ja kowa ya amsa da kai da su duk kun samu lada ina fatar kun fa to waɗanda yan gargajiya na yan gargajiya na ba ha ganin harkon izala an kace sai a ce ba suna ba ga su can zuwa yan assalamu alaikum farkon izala um kaga ba suna ba bai san abin da an kashe amincin Allah ya tabbata gare ka ce a baya so jahilci kenan wanda tijo an kace suna cikin mota sai ya ce cewa ce alhamdulillah sai yaro ya ce yarhamukallah sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasul yanzu irin tsohon ka dibi kace mai yarhamukallah yace ba shi da in uba ne na yana ce mai kaga ya nuna jahilai ra bai san ma'ana yarhamukallah ba Allah shi ma rahama yace in uba ne na yana ce mai yarhamukallah yanzu irin tsawon ga haka david ce Allah shi raba mu da jahilci to mu ta ina yake to ladubban sallama wali sallimu rakibu wanda an mahayi yayi sallama alal mashi akan wanda ke tafiya ƙasa wal mashi daga mashiyon dan nan an ka samu mashin duk sata ta aiko ko duk isti'ara ta aro na ƙarin kalma ne an kai mashin masha yamshi eh mashi eh lawal mashi gaskiya ne mashi to kila mata hiyana wal mashi matafi shi ko ya sallama allal jalis aka wanda azzaune yanzu wanda ya taho ya iska munan shi adda hakin ya sallama to in ya ki mu sai mu yi mai wal musafahatu musafaha ita ko hada hannu bayan an yi sallama sai mi sai musafaha hadisi ya tabbata shi ma cikin abu dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi bai taba haduwa da musulmi sun kai sallama sun ka hada hannu ba to ba za su raba hannuwansu ba sai rahama Allah ta lullube su don haka baka son rahama Allah ta lullube mahaihinka to hana ba mahaifi hannu ko suruki ko mallami ko duk dai wanda a gaba gare ka sai yan gargajiya ko an ba su sai sai riƙe hannu rashin fahimta addini ne musulmi bai taba haduwa da musun kai sun kai musafaha ba kayan su raba hannun sai rahama Allah ta rufe su shi a hikimar musafaha to kasan yahuda suna karatun addinin sun san da haka shi yasa sun kai kokarin raba mu da ita ga corona ai duk gwadi corona gwadi na an kai a ga nauyin mu a ga rikon mu da addini don a san hanyar da za a biyo mana alhamdulillah mun ka nuna musu rike muke da addini an ce ka a koma hada hannu amma ba a ce ka a koma daga kuɗi ba me a hikima ka a hada hannu wai hannuwan mutane na dauke da cuta to sai a ce ka a koma daga kuɗi tunda kuɗin na mutum nawa ne rika su duk cutar da an ga hannu ya dauko kuɗi na kida ya nasa ta ashe kenan sai a ce ka a koma daga kuɗi to ba a hana rika kuɗi ba amma musafaha dai an ka hana na haka ne manoha akwai ya ga musulmi har da mallamai ka kowa ya kowa bani hannu kun biya mai yahudu inda an biya mai wadanda da yanzu addini bai mutu ba ko gobe sun ka hito da wani abu ku yi challenge ɗinsu kakku yadda musu Allah ya faɗi ya ce wala ya za luna yi ƙatilunakum hatta yin ruddukum an dinukum in istada'u ba za su gushe suna yakin ku ba sai sun mai da ku gabaran addini mutum sun samu iko don haka ku ba su wannan dama ko da abu ba sai wajibi ba ko mustahabbi sun kace su hana muku ku yi tsaye sai an yi don in kun ka yadda da mustahabbi to gobe wajibi za su dauko su hana don haka ku yadda in ka bar mustahabbi on your own daban yake da kuma wani ya ce ma ka bar shi in ya ce ka bar shi ai mustahabbi ne ka yadda ka bari to gobe wajibi zai dauko ma in kai yadda amma in ya ce ka bar musu kace to kaga magana ya dauko wajibi ko taso ba so haka gwada musulmin duniya na son kai to Allah ya shiryar da mu wal musafahatu musafaha hada hannu hasanatun abu ne mai kyau wa kariha malikun imam malik rahimahullahu ya karhanta al mu'anaqa hada jiki mu'anaqa daga unuqun waya hada waya irin gaisuwar da wasu kabilu kai irin laraba da sauran kabilu yan an hadu bayan an gaisa sai a hada jiki haka a hada waya a hada waya hakan ga wasu hadda tsutsan goshin juna da sauran abubuwa ba suna yi ba al'ada ce ta wasu to imam malik ya hana wannan abinda musulunci ya zo da shi haɗa hannu muna tare sai an ka nuna ma ka haɗa hannu wai cuta ga abokinka an ka kama sa face mask an ka kama sa safa hannu ka wani ya liƙa ma cuta in ya liƙa ma shi wani liƙa ma shi wannan da zai liƙa ma cuta waka liƙa cuta la adawa annabi ya ce babu liƙa cuta babu communicable disease ba cutar da wani ka liƙa ma wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce firra min almajzumi firaruka min alasadi ka gudu daga mai cutar kuturta irin gudun da haka wa zaki ah kuma duk hadisai ne ingantattu duk Buhari ya rawaito su nan an ce babu lika cuta nan kuma an ce ka gudu daga mai cutar kuturta kakkai hulɗa da mai cutar kuturta irin gudun da haka ga zaki in ka ga zaki to don me da an ka ce hagu daga mai cutar kuturta sai ka ce don kai ya lika ma ba don kai ya lika ma ba don kare imaninka in kana hulɗa da mai cutar kuturta takkan ma ba ka ɗauka Allah ya sama ɗauka ya kashi ya liƙa ma kaga imaninka ya samu matsala amma ba ka hulɗa da mai cutar kuturta ta same ka ka san Allah ya sama kaga imanin kana nan tsaye to saboda kariyar imaninka an ka ce ka gudu gare shi ba wai don ka gudu gare don kai ya liƙa ma ba mai liƙa cuta illa Allah kullun yusibana illa ma kataballahu lana inda kuka gano haka nan ba an ce akwai communicable disease da wasu ka liƙa wasu ba kamar gaida misali tana cikin abin da wani ka liƙa wani ko madalla to so nawa aka gaida ga gida duk yaran gidan nan su yi gaida yaro guda ɗaya abayi ya an kafa su liƙa mai ba kuma tare suke ɗaki guda su hakuwa tare suka cin abinci amma duk yaran da an ga gida su yi illa yaro guda ashe kenan ba wani ka liƙa ma wani ba inda wani kalika amma wani bai kamata a ce an yi gai wasu yara sun yi gai daga gida wani an ƙetare wani ba ma haka duk wanda ka ga ya kamu to Allah ya kamar da shi to saboda tsare imanin ka an ka ce kakka yi hulɗa da mai cuta don kada ta kama kaka ɗauka shi ya liƙa ma muna tare to ina yake wa ajaza hamnu uyayna amma sufyan ibn uyayna cikin tabi'ai tabi'ut tabi'ina ya halattar da mu'anaka yace bata da komi tunda kaga an ruwaito annabi nayi da sahabbai wa kariha malikun imam malik rahimahullah ya karhanta taqbila le da sumbunta hannu wurin gaisuwa in ka hadu da wani babba wanda ka ganin girma ko baga ko shugabanka ko mallaminka ko surukinka wanda duk dai ka ganin girma ba ayi basawa kuma sai ka hannu ne ka sumbanta baliga ya karhanta wannan domin hadisin da an karoto daga ma'azum na jabalin ya ta ya iskan da annabi ya tura shi yamen ya ga yamanawa suna girman manyan ta sumbunta hannunsu da ƙawahunsu da ya dawo ya soya annabi annabi ya ce ko alama kaga ba daidai ba don haka mi an gaisuwa gare mu sallama da musafaha na dalla wa ankara kuma shi malika ya ya musanta ma ruwaifi abinda an ka ruwaito game da sumbunta hannu dama dai dur hadisan da an ka ruwaito ana yi ba su inganta ba wala tubta da yahudu ba a fara ma yahudu wan nasara da nasara bis salami in ka hadu da ba yahude ko ba nasari ba a fara mu sallama amma to in su sun kai mafa faraddu alaihim bi ghairi wawin sai ka mai da musu ba da waw ba in sun ka ce ma assalamu alaikum sai ka ce alaikas salam yace faman sallama ala dhimmiyin wanda yayi sallama akan kafiran amana shine dhimmi falla yastaqiluhu ba zai walwale sallama ba iqala mun yi iqala ai ko cikin me iqala walwale ciniki to akwai iqala ga gaisuwa to ba zai walwale ka zimmi ne sai ya sawa kaftani da wando da hulla ka dauka musulmi ne assalamu alaikum sai da jiyo ka gano ai kai da amana ne to kai na walwala sallama ta a'a ba sai ka ce haka nan ba ta kyale shi ya ikala ba sai ka ce ma a shi ashe kahirin gane na amana na walwala sallama ta ba kai a'a wa in sallama alaihi yahud ba an ce kan mutum musulmi ya fara ma ba yahudi sallama ba to in ba yahude ko ba nasari ya fara ya ma shi yayi ma sallama yaya za a yi wa in sallama alaihi yahudi in ba yahudi yayi mai sallama shi musulmi awon nasarani ko ba nasari fal yaqul sai ya ce alayka assalamu alayka sai ka ce mai alayka dai wa man qala wanda yace alayka salamu bi kasri sini alayka salam wa hiya alhijaratu mai salam alhijara du'atsu don mafi yawa haka nan suka cewa assalamu alayka in sun ka zo inda annabi to wata ran annabi na dake Aisha wani ba yahudi yazo yace assalamu alayka sai Aisha ta ce wa alayka assalamu wa la'natullahi Aisha ce annabi ya ce ba Aisha ana son sauki tace baka jo da yace ba yace ai kace musu dai alayka duk abin da ya roka to kai ma akan ka shikenan ya isa muna tare faqad qila zalika to wanda ya amsa musu wa alayka assalamu kawasinun kasara duwatsu sun tabbata gare ka to faƙar ƙila zalika haƙiƙa an faɗi haka an ce ya halatta amma da sharaɗi inda haka ce musu haka nan in su ma haka sun kace ma amma in sallama ƙware sun kai ma assalamu alaika kai ma sai ka ce musu alaikas salam ba tare da kasawa ba wal isti'zanu to mun ƙara hukuncin sallama ko da yadda aka yanta da ladubbanta to sai neman izini wal isti'zanu neman izini in za a shiga gidan da ba gidanka ba wajibin wajibi ne falatar hulbaitan kakka shiga gida fiha ahadun wanda ciki ne akwai mutum guda hatta tasta adana sai ka nemi izini talatan sau uku tsololo neman izini ke kakka zo kai na ba kawai assalamu alaikum kai ta sallama kai ta sallama kai a a a a uku akai kaga ba jere aka yansu ba assalamu alaikum in shigo sai ka dakanta can assalamu alaikum in shigo haka dai in ka yi uku ba a ce mako ba sai koma haka ba kai ta yi kai ta yi ka dami mutane ba to wal istidhanu wajibun neman izini wajibi ne fala tadkhul baitan kakka shiga kowane gida fiye ahadun wanda ciki ne akwai mutum guda hatta akwai wani ciki hatta tasta'dan sai ka nemi izini talatan sau uku fa in udhina laka in an yi ma izini ka shiga to sai ka shiga wa illa in ba a yi ma ba raja'ata sai ka koma wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wa yi ragabu ana kwaɗaitarwa fi iyadatul marda ga zuwa dibin marasa lafiya yana cikin haƙƙin musulmi akan musulmi annabi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama zai ce ya kai bawa na nayi rashin lafiya baka zo dibi na ba sai ba ya ce ya Allah ya za ka yi rashin lafiya alhali kai ne ubangijin talaka ya ce baka san bawa na wani ya yi rashin lafiya baka zo dibi ne ba da ka zo dibi ne da ka iske da ka same ni can wuri nai haka da ka samu rahama ta can wuri ne kenan don haka ga wanda ya ta dibin marashi lafiya yana tafiya ne cikin dausayin aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo ya dawo don haka yana cikin haƙƙin musulmi akan mu kakka yadda ya rashin lafiya kana da labari ko gida yake kwanci ko asibiti fa ka zo dibi ne ba wallahi na yake wallahi ta najathna to sai hukuncin ganawa siri kada mutum biyu su yi ganawa duna wahidin kuma bayan guda kuna ku uku to biyu suna son ganawa to sai dai su yi hankuri a samu wani wanda zai zauna tare da shi amma ku te ku biyu ku gana ku bashi haramun ne wa kadhalika jama'atun hakan ga jama'a masu yawa su gana idza abqaw wahidan minhu in sun bau guda da cikin su za su gana mutum guda abba sun suje to an hana sai ya samu abokin zama wa ƙila haƙiƙa an ce layan bagi zalika wannan bai kamata ba illa bi izini sai da izininsa wasu malamai sun ka ce in yayi izini ba ko yayi izini annabi bai yi izini ba haramun na ganawan mutum biyu a ban mutum guda ko jama'a zai yawa su ban mutum guda haramun ne an rufe wannan kofa muna tare wa zikirul hijrati an batun hijira in an ka ce kalmar hijira yanzu an ka ce ga ta mallan da Allah ga kalma cikin risala hijira mi an ma'anarta ya zaka fassara hijira hijira annabi ko ba ita hijira ba hijira annabi wanda ya tambaye ka mi an ma'anar hijira ka ce hijirar da annabi ya da maka zuwa madina shi yasa ba a tambayar kalma a'a faɗi jumlar da take na aka sani domin akwai isti'ara akwai abin da malamin balaga kira isti'ara asalin kalma ga ma'amanarta amma sai a are ta a yi amfani da ita wani wuri to in ka tambaye mutum ma'ana ta asali wadda ta hishara ita zai faɗa ma to yana ya kuma aro ne ba ita aka nufi wani ma'ana amma in ka faɗi jumla an ka jumla ta nan aka sani me aka nufi ka ga nan hijira ba hijira annabi ba a kaura cewa hijiranu ake nufi yace wa zikrul hijrati an batun kaura cewa me kaura cewa nan gaba kad taqaddama ya gabata fi babin cikin wani babi qabla hadha gabanin wannan mun yi magana gaba baya waka tuno abin da yace yace wa hijranul jaizi hijranul dhibi da ata au mutajahidin lil kaba'iri mun yo shi baya kauracewa wanda a halattata kaurace ma dan bid'a ko mai bayyana kaba'ira to su ɗaya halatta a kaurace amma in ba haka ba to baya halatta gaba tsakanin musulmi da musulmi saman kwana uku wa ƙala ma'azim na jabalin ma'az ɗan jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka san ma'az me a matsayin ma'az cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi hasanin yana faɗin falalar wasu da cikin sahabbai ne sai ya ce wa a'lamukum bil halali wal harami mu'az ibn jabal wanda ya hi ku sanin halal da haram mu'az me ma'ana halal da haram hukunci hukuncin fiqh hukunci hukuncin shari'a don haka ma'az malami ne zai rika tutan malamai gobe kiyama to mu'az dan jabal babban malamin nan ya ce ma amila adamiyon amalan dan adam bai taba aikata wani aiki an jalahu mafi tserarwa gare shi min azabillahi daga azabar Allah ba ba wani aiki da dan adam zai aikata wanda ya tsere ta sai daga azabar Allah min zikirillah kama ambato Allah zikiri bi anwa'ihi duk abin da ambaton Allah shi kuma zikiri ya kasu kashi uku akwai ambaton Allah da zuciya akwai ambaton Allah da baki akwai ambaton Allah da gabubuwa yanzu wanda ya ruku'i mi yayi haka wanda ya sujuda mi yayi wanda ya zanna ya lankwashi kawahu ne zaman tahiya mi yayi da sauransu kaga ambaton Allah da gabubuwa kenan ambaton Allah da baki karatun qur'ani tasbihi tahmidi takbiri istighfari hailala la haula wala quwwata illa salatin annabi da sauransu da sauran waɗannan sune ambaton Allah da baki ambaton Allah da zuciya shi kuma ya kasu kashe biyu ka tuna Allah in ka zo saba mai abu kaza Allah ya hana ka bari abu kaza Allah ya yi umarni ka tai ka aikata kaga ambaton Allah da zuciya kenan hakan ga tsayawa abin ga tafakkuri fi ayatin lahi Allah shi ya yi mini kaza Allah shi ya yi kaza Allah shi ya kaza bai kamata a ce na saba mishi ba Allah shi ya yi kaza Allah shi ya yi kaza ya kamata a bi umarni ne Allah shi ya yi kaza Allah shi ya tafakkur fi ayatin lahi kaga duk ambaton Allah ne da zuciya ina fatar kun fahimta to yace to babu abin da yafi tseratar da dan adam daga azabar Allah kamar ambaton Allah wa ƙala umar sai da na umar ɗan kaɗabi shi ko radiyallahu anhu ya ce abdullu min zikirin bil lisani abinda ya fi daga ambaton Allah da harshe kullum an ka ce zikiri abinda zai faɗo ma zikirin bil lisani ko adalla amma kaji ana yi da zuciya ana yi da gaɓuɓuwa to abinda ya fi daga ambaton Allah da harshe zikirin lahi ambaton Allah inda amrihi lokacin umarninsa wani hayi da hani ne ambaton Allah da zuciya kenan in ka zo saba ma Allah ka tuna Allah ya hana ka hannu in ka zo barin abu ka tuna wajibi na Allah ya wajabta haka ta ka aikata wa min du'a'i rasulillahi to daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullama asbaha to ko mu tsaya nan an bato sai mu fara addu'a to sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala da samun albarka ga abin da mu karanta ma'adallah